أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا شاءكم يكو قواتن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دايا دريه دا أربعين دا تقوس daidai da 28 ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umayyar da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na alkutufu dawani na dr suhaimi wanda littafi ne wanda yake sharhi na babban littafin nan mai nuniya ta al-imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 43 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu bayan karkare baiti na a bayan 44 muka gama yau aihu yau za mu tashi wato darasi na 44 afwan so mun gama bayani game da cewa sifar Allah madaukakin sarki ta alkalam sifatu madihin cewa kamal la na ƙasa fihi bi wajihi min alwujo inda muka karanta baiti na 79 wa kalamuhu sifatun lahu wa jalalatun minhu bila amadin wala hidithani to duk mun tattara bayani kusan a darasin da ya gabata har mun shiga sabuwar gaba alqadaru manzilatuhu wa maratibuhu wa kamalu hikmatillahi fihi wa wujubul imani bidhalik ma'ana mas'alar da ta shafi kaddara matsayin kaddara sai kuma ainihin wato matakai na kaddara da kuma cikar hikimar Allah a cikin kaddara da kuma wajibcin yin imani da kaddara inda muka karanta tun daga baiti na 80 zuwa na 86 rukunud diyanati an tusaddiqa bil qada la khayra fi baitin bila arkani Allahu qad alima as-sa'adata wash-shaqa wa huma wa manzilatahuma diddani لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهرمان نفضت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان فقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالجليان معنى ركن الدين شينك قسكة بالقضاء da hukuncin Allah la khaira wato wannan rukuni ne na addini ka yadda da kaddara la khaira fi baitin babu wani alheri game da gidan da aka gina shi bila arkani babu shishike ko babu shika-shikai Allahu qad alima as-sa'adata wash-shaqa Allah ta'ala ya san as-sa'adata wato wanda suke za su azurta wash-shaqa ya san wanda za su tabe wa huma su ashaƙawa da asa'ada dinnan wa manzilata da kuma matsayin wanda yake ma'abocin sa'ada da matsayin wanda yake ma'abocin shaƙawa huma diddani dukkanin su kishiyoyin juna ne domin sa'ada kishiyar shaƙawa ce matsayin as-sa'ada wanda ya samu sa'ada aljanna matsayin wanda ya samu shaƙawa wuta to kaga ita ma aljanna diddun nar ce kishiyar wuta ce shi sai ce wahuma da sa'ada da shaqawa wa manzilata da makoma masaukin kowane ɗaya daga cikin su huma ziddani la yamliku al-abdu ad-da'ifu li nafsihi rashadan bawa mai rauni baya iya mallakarwa kansa kimtsuwa ko shiryuwa ko natsuwa zuwa ga tafarkin Allah wala ya qadir ala khizlani kamar yanda ba shi da iko ya tsiyatar da kansa ko ya tabar da kansa subhana man yujril umura bi hikmatin tsarki ya tabbata ga ubangijin da yake tafiyar da al'amuransa da hikima fil khalqi cikin halittarsa bil arzaki da azurtawa wal hirmani da kuma haramtawa wasu arziki wasu ya azurta su wasu ya hana su arzikin wasu ya musu arzikin kuɗi wasu ya basu da talauci wasu ya musu arzikin lafiya wasu ya ainihin basu da rashin lafiya gashi nan dai nafadhat mashi'atuhu ganin damar Allah ya zarce bi sadiki ilmihi da ilminsa wanda ya gabata fi halƙihi cikin halittarsa adalan adalci ne bila udwani ba tare da zalunci ba wal kullu fi ummil kitabi musattarun kowa a cikin lauhil mahfuz yana nan a rubuce min ghairi igfalin babu wanda Allah ya gafala bai rubuta shi ba a cikin lauhil mahfuz ko bai rubuta kaddararsa ba wala nuqsani babu kuma wanda aka rage ko aka tauye shi ko aka tauye kaddararsa faqasid hudita wala takun mutaghafilan faqasid kanifi tafarkin daidai hudita sai ka samu shiriya wala takun mutaghaliyan kar ka zama mai shige iyaka innal qudura tafuru bil galyani domin tukwane suna ainihin wato tafuru suna tashi ne bil galyani in suka tafarfasa to wannan baitukan kusan mun tattauna mun fara karanta su inda malai yake mana bagana cewa ainihin wato shi imani da kaddara yana daga cikin wato imani ko yana daga cikin rukunan imani guda shida wanda imanin mai imani baya inganta sai ya yarda da wannan rukuni na kaddara ya gaya mana menene alqaba'u wal qadar yace alqadaru shine abinda Allah ya kaddara wa bawa ya kuma rubuta shi ga bawa tun kan ya halicci sammai da ƙasa hukuncin alqaba kuma hukuncin Allah shine zartar da wannan kaddara da Allah ya kaddara wa bawa kenan da mutum zai yi imani da rukunan imani ya ce iya biyar kawai ya yarda da su shine imani da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da ranar lahira ya ce bai imani da kaddara ba ba shi da imani domin shi ma imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani har ma ya kawo mana baiti wal baitu la yubna لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد داكا سيزمنتو يقول الأفوه الأزدي الشاعر المعروف شيء فقد وانشان بيتن to zai ce kafin shi ma Allah ta'ala ya yi wannan magana cikin suratul tauba a faman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam har zuwa ƙarshen aya da haka babu makawa sai an samu tabbatuwar rukunan imani guda shida sannan imani ya zama imani shi yasa kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim hadithin umar dan khattab radiyallahu an game da labarin zuwan mala'ika jibrilu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyin da mala'ika jibrilu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da imani musulunci da ihsani manzon Allah ya ce masa imani shine an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri sai ce wal qadari kullihi khairihi wa sharri qala al muallif rahimahullahu ta'ala wal imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da kaddarar Allah yatadammanu al imanu bi arba'ati umurin ya kunshi yin imani da al'amura guda hudu in ka ce kai imani da kaddara to ba zai zamanto imaninka da kaddara ya zama imani ba har sai ka yi imani da al'amura guda hudu da suke da alaƙa da kaddara suke da alaƙa da alƙaba'u wal ƙadar wahiyar lati yusammi ulama waɗannan al'amura guda hudu wanda wajibi ne ka yi imani da su kafin ka zama mai imani da kaddara su ne waɗanda malaman musulunci suke kira da maratibul ƙadar matakai-matakai na kaddara guda hudu almartabatul ula matsayi na farko na kaddara al'imanu bi ilmin lahi shamin al'abadi al'azali wato ba za ka zama mai imani da kaddara ba fa har sai ka yi imani da ilimin Allah a shamil gamamme sai ka yi da cewa Allah yana da wani irin ilimi gamamman ilimi al'abadi kuma ilimi ne wanda bai rabuwa da Allah har abada al'azali kuma ilimi ne azali wanda ba shi da farko kamar yadda Allah ta'ala ba shi da farko fa innahu subhanahu wa ta'ala ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun an laukana kaifa yakunu sai ka yi imani da cewa Allah ya san ma kana abin da ya faru wa ma yakunu da abin da zai faru wa ma lam yakun da abin da ma bai farun ba laukana inda zai farun kaifa kana yaya zai faru sai ka yadda Allah ya san wannan alimal ashiya'a sai ka yi imani da cewa Allah ya san komai da komai kabala kauniha tun kafin kasantuwar komai din ya san da komai wa hadhihi martabatu irin wannan matsayi na imani da kaddara qalla man yukhalifu fiha ba kasafai aka fiye samun masu sabawa ba a cikin wannan illa dahariyatul qudma sai yan dahariya su ma tsohuwar tafiya ta dahariya su kaɗai ne suke da koko suka saba da sauran al'umma suka saba da sauran halittun Allah a wannan mataki na farko na al'imanu bi ilmin lahi shamilil abadiyyil azali an bayyanta ko za mu ji suwaye addahariya wa man shaya'ahum da masu tafiya irin tasu minal madiyina daga 'yan jari hujja al-mu'asiri na irin na zamani walmazdakiyin da kuma ‘yan mazdakiya, ‘yan mazdakiya mabiyan mazdak kenan, mabiyan wani da ake kiransa mazdak wanda wa'yannan wannan mazahabi da shi da founder ɗin sun rayu kusan ƙarni na biyar zuwa na ƙarni na shida na miladiya. An gane ko? Su wa'yannan aƙidarsu suna kira zuwa ga araba dukiya tsakanin mutane. kan wani ya fi wani kuɗi kawai a zo ana da kuɗi ma kar kamar yayi kama da gurguzu kenan dan za ga yawanci wanda zamu ba da misalai duk suna da alaka da ainihin irin Rasha din da mutanen aqida irin ta mutanen Rasha da haka shi yan mazdakiya su daga cikin ainihin wato ka'idojin su shine a raba dukiya tsakanin mutane daidai wa daida a rage bambance bambancen arziki kar ya zamanto akwai top class akwai kaza a'a kar a rage wannan bambance-bambancen kar a samu wani ya shahara da kuɗi wani kuma ya shahara da talauci ina fatan gane to sai irin wa'annan su ma suna daga cikin wanda yan basu yarda da Allah bane yan mazdakiya an gane ko dan haka wannan gaba ta farko imani da ilimin Allah wanda yake wato shakundum wanda yake gamamme wannan sanin ala wato imani da cewa Allah ya san komai kafin kasantuwarsa wannan mataki ne wanda ba a fiye samun masu sabawa da wannan ba sai 'yan dahariya alƙuduma da kuma waɗanda suke tafiya irin ta addahariya min almadiyyin almu'asirin daga cikin 'yan jari hujja irin na zamani wal mazdakiya da kuma 'yan mazdakiya 'yan mazdakiya walliniyin da kuma wato liniyin liniyin leninist ake kiransu wato mabiya ra'ayin wani da ake kira vladimir lenin ko lenin wato wani, wani ne shi ma wani, wani, wani wato shi ma mai wani, mai wani wata wani philosophy din shi ma ana kiransa wato vladimir lenin shi kuma wannan an ce ya ɗauki ra'ayi irin na marxism sai ya ƙara inganta wannan ra'ayi na marxism wanda wannan shi ake shine aka ce shine jagoran wato juyin juya hali a rasha a wajen 1917 ra'ayinsa ya fi mai da hankali shi kuma kan jam'iyyar juyin juya hali mai tsanani shi ra'ayinsa kenan Bangad Party da kuma kafa gwamnatin gurguzu ta farko shine wanda ya kafa gwamnatin gurguzu ta farko to da haka kaga kenan wannan shi ma suna da aƙidar da ta saba da wannan aƙida ta musulunci ta imani al-imanu bil qadar a waccan martaba ta farko sannan akwai wato alistaliyin alistaliyin su ma mabiya ne na wani stalin wanda ake kira joseph stalin mabiya tsarin Joseph Stalin wanda shi ma an ce ya mulki tarayyar Soviet bayan Lenin din can a tsarinsa shi kuma ya haɗar da mulki mai tsauri dictatorship shi kuma irin tsarinsa kenan dictatorship sannan daga cikin irin philosophy ɗinsa akwai tattalin arziki wato tattalin arzikin gwamnati plan economy sannan suka ce daga ciki yana daga cikin masu tilasta haɗe gonaki kara ce gonar wane daban gonar wane daban gonar wane daban to wannan yana daga cikin shi kuma nasa abin nan shi wannan istaliyin din alistaliyin wato su ne mabiya wancan joseph stalin din sannan akwai al-markisiyin markisiyin su kuma wannan su ne mabiya kalmax an gane ko kowa ya san aƙidar kalmax ya kowa kusan ta zama abin nan na'am to ita ce ta yawwa an ɗan ji kalmax nan ba ana ɗan kakawo abin nan musamman wanda suke karanta philosophy da sauransu kalmax to mabiyansa su ake kira wato markisiyin shi ma daga cikin dai philosophy ɗinsa akwai jari hujja jari hujja da kuma tarihi yana tafiya ne da gwagwarmayar class lalle dole a samu shine jari hujja tarihi yana tafiya ne da gwagwarmayar classes wani ya fi wani yan top class akwai yan middle akwai yan kaza yan kaza yan kaza to wannan duk yana daga cikin suma waɗanda suke da aƙida irin ta addahariyun an gane ko allazina yaquluna waɗannan duk da kaji an bada misalan su su ne masu cewa la ilaha babu Allah babu Allah da addahariyun din da waɗanda shaya ahum min almaddiyin almu'asirin walmazdakiyin walmazdakiyin walliniyin walistaliyin da kuma wato walmarkisiyin wayannan dukkaninsu allazina yaquluna la ilaha sune waɗanda suke cewa babu Allah wal hayatu madda kawai sun ce rayuwa wasu ƙwayoyin halitta ne kawai rayuwa kawai wata irin wasu irin sinadarai ne kawai wa sabaqahum ikhwanuhum ad-dahariyun wa'anda suka gabace su a irin wannan aqida ta babu Allah sune ad-dahariyuna sune wanda Allah ta'ala ya bamu misalin su ko ya bamu magana su cikin cikin suratul jathiya alladhina yaquluna waɗanda suke cewa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar an gane ko suka ce namutu wa nahya mu kawai ga mu nan dai muna mutuwa muna rayuwa amma babu abin da ke halaka mu ba abin da ke kashe mu illa dahar sai juyin zamani su ba su yarda ba Allah bane yake kashe mutane a juyin zamani ne wa haula iqilla duk da cewa irin waɗannan suna da karanci fa ilmul lahil abadiyil azali lalle mu sani ilimin Allah na har abada al'azali wanda yake na tumfil azali wanda ba shi da farko amrun abu ne markuzun wanda aka dasa shi filfidarati a halittar ɗan adam sai wanda halittarsa ta lalace sai wanda aka samu gurɓata a cikin asalin fidira ɗinsa amma duk wanda fidirarsa lafiyayya ce asalin halitta da ginin da Allah ta'ala yi da shi bai gurɓata ba to za ga ya yarda da cewa wannan ilmun lahil abadi al'azali amrun markuzun za ka same shi abu ne wanda yake ya kafu a cikin zuciyar a cikin fitirarsa watsaniya to sai kuma martaba ta biyu mun ji waccan martaba ta farko faƙad alkitabatu rubutu wancan ilimin na Allah cewa Allah ya san abin da ya faru ya san abin da zai faru ya san abin da bai faru ba kuma in zai faru ya san yaya zai faru ya san komai kafin kasantuwar komai wancan shine matakin farko a imani da kaddara sai ka yadda da wannan da aka ka dauka imani da kaddara na yadda da kaddara yadda abin da ya same ni a'a sai ka yadda da wannan cewa asalin komai tun kan faruwar sa Allah ya san shi ya san abin da ya faru ya san abin da zai faru ya san abin da bai faru ba kuma in zai faru ya san yaya zai faru sai ka yadda da wannan matakin farko kenan to sai kuma a ce to mu je gaba kuma mataki na biyu alkitabatu rubutu ka yi imani cewa faƙad ka taba maƙadira jami'al ashiya Allah ya rubuta ƙaddarar komai ƙabala khalqis samawati wal ard tinkan Allah ya halicci sammai da ƙasa ƙaddararka ta riga halittar sammai da ƙasa ƙaddarata ta riga halittar sammai da ƙasa domin Allah sai da ya rubuce ƙaddarata da ƙaddararka da ƙaddarar mu gaba ɗaya tun kan ya halicci sammai da ƙasa kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ma asaba min musibatin wata musiba ba ta samuwa fil ardi a ban ƙasa wala fi anfusikum ko akan kawunanku illa fi kitabin face wannan musibar tana rubuce fi kitabin a cikin lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci halitta inna zalika ala Allah yasir wannan kuma wani abu ne mai sauki a wurin Allah tun kan Allah ya halicci halitta Allah ya rubuta matsalar da muke ciki a Najeriya sai kai imani da haka tun kan halicce ka ita matsalar an riga an halicce ta shi sai ce duk abin da ya same ku na musiba a ban ƙasa ko ya samu a ƙasa gaba ɗaya ko ya same ku akan kawunan ku ɗaiɗaikunku to wannan abin bai faru ba face yana rubuce a cikin lauhil mafus an fahimta ko min qabli an nabara ahatin kafin mu halicci halitta wa zalika ala allahi yasir suratul hadid aya ta 22 wa qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka yace yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhu Allahu ma yasha Allah yana shafe abin da ya ga dama wa yuthbit yana kuma tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab domin asalin littafin yana wajensa haka ba a hannun wani yake wa ballantana wani ya zama yana da tasrifi tasrifin lauhil mahfuz din a hannun Allah yake shi yasa ya tabbatar da abin da ya ga dama ya kuma shafe abin da ya ga dama domin asalin littafin yana wajensa suratul ra'ad ayata 39 wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kataballahu maqadiral khalaiqi Allah ya riga ya rubuce kaddarorin halittunsa gaba daya an gane ko Allah madaukakin sarki ya rubuta wato maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard Allah ya rubuta kuma kitabatu ilmin wa ihatatin bima sayakunu wa laysat kitabata jabarin wa ikrahin Allah ya rubuta kuma rubutu irin na ilimi da kuma kewaye duk abin da zai kasance ba wai rubutawa irin ta tilas da kuma tirsasawa ba ya rubuta maqadira kulli shay'in duk abinda zai faru ga dukkan wa'annan halittu tun fil azal kafin samuwar halittun Allah ta'ala ya rubuta shi qabala an yakhluqa as-samawati wal ard tin gabanin halittar samai da ƙasa bi 50 alf sana wai zaman nan namu samun ka rashin ka Allah ya riga ya rubuce shi kai kan kafin ma kai ka zo Allah ya rubuta rayuwarka gaba daya ya auna rayuwarka ya lissafe ta tun kan a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin don ka san kawai muna tafiya ne akan mu kawai duk abin da kaga yana faruwa ba wai yana faruwa ba ne wai kawai haka kawai a Allah ya riga ya tsara faruwarsa kuma yana faruwa ne yadda Allah ta'ala ya tsara shi da aka kan Allah ya halicci sammai da ƙasa bi hamsi na alfasana da shekara dubu hamsin Allah ta'ala ya rubuta ƙaddarorin halittarsa gaba ɗaya wa kana arshuhu alalma ƙala ya ce wa arshuhu alalma sannan al'arshin ubangiji yana saman ruwa wannan hadithin a kharajahul bukhari amma kuskure ne muslim ne ya fitar da shi ba bukhari ba ne sai ku gyara an gane ko ya ce a kharajahul bukhari ni dai haka ya rubuta mu sani ba ko ku a kharajahu akhrajahu al-bukhari ya rubuta ko to akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadithin hadithi na 2653 hadithin amr ibn al-as radiyallahu an imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadithi na 2156 imam ahmad ma ya fitar da wannan hadithin a lamba ta 6500 da 79 al-imam al-baihaqi a cikin al-qada wal qadar shafi na 128 shi ma ya kawo wannan hadithin wa qala fi hadithin akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadithin kuma yace inna Allah inna awwala ma khalaqa Allah al-qalama farkon abinda Allah ya fara halitta alƙalami ne wannan shine abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa farkon halitta abinda Allah ya fara halitta hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan babu hadisi sahihi da ya tabbatar da haka da haka farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta alƙalami ne wannan shine abin da ya tabbata a hadisin da zamu karanta yanzu awwal inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa bai ce farkon abin da Allah ya fara halitta haske na ba sai ce farkon abin da Allah ya fara halitta alqalama alqalami ne fa qala lahu sai Allah ta'ala ya ce da alqalami uktub rubuta qala sai alqalami ya ce rabbi wa ma za aktubu ya ubangiji me zan rubuta qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a yace ka rubuta kaddarar komai abinda zai faru akan komai daga nan har zuwa tashin alkiyama hadithi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi hadithi na 22705 imam abu dawud hadithi na 4700 imam tirmidhi hadithi na 2155 hadithin ubadata bin samit radiyallahu anhu qala tirmidhi imam tirmidhi yake cewa hadha hadithun garibun min hadha alwajh wannan hadithi ne wanda yake garib wato bai inganta ba ta wannan fuska amma wasahu shaykh al-albani shaykh albani ya inganta wannan hadithin unzur sahih sahihul jami ka duba sahihul jami akwai wata hanyar da ta zo daga abdullahi dan abbas hadithi na 2117 wannan shine martabatu thaniya ka yadda cewa Allah ya rubuce kaddarar komai bayan Allah ya san kaddarar komai a matakin farko to kuma ya rubuce kaddarar komai da komai almartabatu thalitha mataki na uku almashi'atu min Allah ganin dama daga Allah li'ijadi shay wajen samar da abu wa atiqadul abd da kuma kudircewar bawa bi anna ma sha Allahu kana cewa abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa wa ma lam ya sha lam yakun abinda bai ga dama ba bai kasancewa fala ya kharuju an mashi'atihi shay'un babu wani abu da ya isa ya fice daga ganin damar Allah babu shi babu wani abu da ya isa ya fita daga mashi'atillah ganin damar Allah duk abin da kaga yana faruwa yana faruwa ne da ganin damar Allah wannan sai ka yarda da wannan matakin na uku almashiyatu min Allah ga kaddara can Allah ya san da komai ya kuma rubuce komai sannan da ganin damarsa komai yake samuwa kuma wajibi ne bawa ya kudurce duk abin da Allah ya ga dama shine yake wakana ba abin da ka ga dama ba wa malam ya sha abin da Allah bai ga dama ba in duk duniya za ta ga dama lam yakun abin ba zai yi ba kai babu wani abu da ya isa ya tawaye ya fice daga ganin damar Allah ya ce shi zai ga damar kansa shi ko menene wannan abin babu shi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa mata sha'una ai kuna cewa in na ga dama ko to ba za ku ga dama ba illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai in ubangijin talikai ne ya ga dama shi kansa ganin damar taka yana da alaka da ganin damar Allah in ka ka ce in na ga dama yanzu sai in tashi in fita daga gurin nan kuma sai ka tashi ka fita Allah ne ya ga dama sannan ma ka faɗi ganin damar taka shi ma ya yi shi sa Allah ya ce wa ma sha'una ba ku da wata ganin dama illa an sha Allahu rabbul alamin sai in ubangijin talikai ne ya ga dama suratul takwir aya ta 29 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fa'alul lima yuridu a gaishe ka Allah yace shine mai aikata abin da yayi nufi Allah abin da yayi niyya yake aikatawa سورة البروج آية تشاشرة وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ويختار ما يشاء وبنجزن كينا هلتر أبين دي قداما إن كما يهلتا ينا زابر أبين دي قداما تكين هلتا تاسا سورة القصص آية ستين دا تقوس فالمشيئة العامة النافذة ganin damar Allah maɗaukacin sarki gamamman ganin dama mai zartuwa hiya shine Allah ya khruju shay'un Allah ya khruja shay'un an mashi'atillah wato almashi'atul amma annafiza ita ce Allah ya khruja shay'un wani abu ba zai iya fita ba an mashi'atillahi daga ganin damar Allah babu wani abu da ya isa ya fice daga ganin damar Allah ana iya zama a guri a cewa ne ya tashi daga majalisa ya kada rigarsa ya fice an gane ko babu wanda ya isa yawa ganin damar Allah haka ce ya fice daga ganin damar Allah babu shi qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa qala Allah ta'ala ce man yasha illahu yudlil wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man yasha wanda Allah ya ga dama ya ja'alhu ala siratin mustaqim sai ya dora shi akan tafarki madaidaici suratul an'am aya ta 39 فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da ya ga dama yana kuma zaɓar abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya mayar da hukuncin Allah ba wanda ya isa ya yi bibiya ga hukuncin Allah wal martabatun rabi'a to in ka samu wannan to ka kusa ciki maratib guda hudu da sai sun tabbata sannan za a ce kayi imani da kaddara in kana ganin akwai wanda yake da ganin dama ba Allah ba to har yanzu imaninka da kaddara bai cika ba arrabi'atu martaba ta hudu alkhalqu wafaqa tilkal mashi'a wa zalika alqadar wa qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran sannan sai ka yadda alhalku halittar nan da ka ganta wafka tilkal mashi'a ta yi daidai da waccan ganin damar ta Allah duk wanda ka ganshi a cikin halittar Allah a yanda ka ganshi a inda ka ganshi a yanayin da ka ganshi ya yi daidai da waccan ganin damar bai isa ya canza ko ya tashi ko ya bar inda Allah ya ga damar ya zauna ko ya rayu ko ya tashi ko kuma ainihin wato wato ya samu duk wannan Allah ta'ala yana faruwa ne duk abin da ka gani na halitta daidai da yadda Allah ya ga dama wa zalikal qadaru da kuma waccan kaddara Allah ta'ala ce wa khalaqa kulla shay Allah shi ya halicci komai fa qaddarahu taqdiran ya ajiye shi a gwargwadonsa Allah shi ya halicci komai kuma ya ajiye shi a yanayin yadda ka gan shi din nan haka Allah ya halicce shi kuma haka Allah ya ajiye shi suratul furqan aya ta biyu wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai da aka yadda sai kai imani da haka suratul ra'd aya ta 16 Allah ta'ala ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar sai ce wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum wannan kuskuren kuskuren kuskure aka samu wahami ne wa ma amru illa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar ita ce ayar ba wa nabbi'uhum annal ma'a qiswatun bainahum ba an gane ko saboda haka sai ku jawo waccan layi sai kuma ka kawo wa ma amruna illa wahidatul kalamhin bil basar shine daidai shine ayar da take gaba ita ce aya ta 50 nan sai kawo mana inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yace aya ta 49 sai ce wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar aya ta 50 ba ita bace aya ta 50 ka koma ka kalli qur'anin ka zaga wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar Allah ta'ala ce inna kullu shay'in haqiqa mu kowane abu khalaqnahu bi qadar mun halicce shi ne dan ya dace da kaddarar mu wa ma amruna al'amarinmu bai kasance ba illa wahidatun kalamhin bilbasar face kamar kiftawa wato face kalma ɗaya ta kamar kiftawar ido wa ma amruna umarninmu bai zama ba illa wahidatun face kalma guda ɗaya tak kalamhin bilbasar kamar kiftawar ido inna ma amruna idza inna ma amruna inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fal khalqu yajri wafqa tilka al mashi'a halittar Allah tana tafiya tana gudana ne daidai da waccan ganin damar ta Allah wa wafqa tilka al qadar kuma duk inda kaga halittar Allah tana gudana ne daidai da waccan kaddara wa wafqa tilka al kitaba daidai da wancan rubutun da Allah ya yi maka yi wa kowa a cikin lauhil mahfuz wa wafqa zalika al-ilm kuma daidai da wancan ilimin ash-shamil al-abadi al-azali wa kama nabbaha an-nazim kamar yanda al-imam al-qahtani ya ja hankali cewa annal imana bil qadar imani bil qada'i wal qadar da hukuncin Allah da kaddara rukunin rukuni ne min arkanin imani daga rukunan imani la yasihul imanu illa bihi imani bai zama ingantaccen imani illa bihi sai ima sai mutum ya imani da kaddara kuma kaddara kakka dauka kullun yanda kake so ko abin da kake so shine kaddararka ba lalle bane shi sa aka ce ka yadda wata ran za ta zo maka mai daɗi kana dariya kana murna kana bacci na farin ciki wata ran za ta zo ma akasin haka shi sa aka ce ka yi imani da ƙaddarar mai daɗi da mara daɗi don duk an rubuce su kawai in ka gaba ta faru ba lokacin gabar faruwar ta ne bai ba amma da lokacin da ƙaddarar za ta faru da yanayin da za ta faru da inda za ta faru duk wannan Allah ta'ala ya rubuce shi a lauhil mahfuz ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم منكر القدر dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci masu inkarin kaddara wayanda suka ce ba su yarda da kaddara ba majusa hadhihi al-umma manzo Allah ya ce su ne maguzawan wannan al'umma duk wanda ya ce shi ba wata kaddara shi bai yarda da kaddara ba yana cikin ba maguje ne ba majuse ne ba magujen wannan al'umma kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala manzan Allah ya ce alƙadariyatu majusu hadhihi al'umma in kana neman majusawan wannan al'umma ta manzan Allah su ne alƙadariya ‘yan ba ƙaddara in marizu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zafafa a kansu ya ce in sun yi rashin lafiya falata uduhum kar ku je duba su wa in matu in sun mutu falata shahaduhum kar ku halarci jana'izarsu wannan hadithin imam abu dawud ya fitar da shi hadithi na 4691 alhakim hadithi na 286 hadithin abdullahi dan umar radiyallahu an قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي هازم من ابن عمر إن دي واتو سماع أبي هازم تا إن جنت زواج عبد الله بن عمر تو حديث ينا كان صحيح نبيس شرط الشيخين ووافقه الذهبي كما إمام الذهبي يا وافق وأين واتو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أكون وانا وقد تقدم ذكر وجه مشابهة القدرية للمجوس وقد تقدم ذكر وجه مشابهة القدرية للمجوس واتو بياني نكمنشيتين تفسكد قدرية سكي كمنشيتين da maguzawa bayanin ya gabata a can baya mun tattauna a daidai wata gaba a can baya inda aka karanto mana inda wajhu shabahi fuskar kamanceceniyar take tsakanin yan wa'anda suka ce ba kaddara da kuma majus wa mimma ja'a fi taghlid ala munkiril qadar daga cikin hadisan da suka zo wajen kausasawa akan masu inkarin kaddara ma tabbata na abdullahi bin umar akwai wani athar da ya tabbata daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma lamma ukhbira an zuhuri ma'badin al-juhani wa ghailan ad-dimashqi wata rana sai aka bawa abdullahi dan umar labarin bayyanar wasu mutane aka ce akwai wani mutum ma'bad al-juhani ya bayyana da shi da gailan ad-dimashqi wa gairihima da ire-iren su min al-qadariyya wa'anda yan ba kaddara faƙala abdullahi ɗan umar ya ce idza laqitahum duk sanda ka haɗu da irin wa'annan wanda suka ce ba su yarda da kaddara ba fa akhbirhum ka ba su labari ka gaya musu annabi na umar bari'un minhum abdullahi ɗan umar ba shi ba su thumma zakara haditha jibril at-tawil sannan sai abdullahi ɗan umar ya ambaci dogon hadithin nan na jibril fil imani bil qadar da yayi magana imani da kaddara thumma akhbara ibn umara sannan abdullahi dan umar ya ba da labarin annahum cewa su masu yan kadariya waɗanda ba su yarda da kaddara ba lau an faƙo mithla uhudin zahaban inda za su ciyar da dukiyarsu ta zinare da ta kai girman dutsen uhudu ma tuqbila minhum ba za a karɓa ba hatta yuminu bil qadar ku gaya musu har sai sun yarda da kaddara har sai sun imani da kaddara haka abdullahi dan umar ya ce da aka gaya masa ai ma'abadin al-juhani ya bayyana yana cewa shi babu kaddara akwai wani shi ma gailan ad-dimashqi ya bayyana shi ma aqidarsa ya ce bai da kaddara bai ce ka gaya musu in ka hadu da su abdullahi dan umar ya ce ba shi ba su kuma ka gaya musu cewa in ba su bar wannan aƙidar ba duk dukiyar da za su ciyar dan Allah ya karba Allah ba zai karba ba har sai sun imani da kaddara wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na ɗaya min hadisi Abdullahi min hadisi Ibn Umar radiyallahu anhuma wa qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma an ghailana aw ma'badin la in zafirtu bihi la aduqanna amfa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya faɗa da ake ba shi labarin bayyanar wa'annan mutane ko dai gailan a dimashki ko ma'abadul juhani sai abdullahi dan abbas ya ce la in zafirtu bihi in Allah ya bani nasara na haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan la aduqanna amfo yace wallahi sai na kwankwatse masa sai na totse masa hancinsa an fahimta haka abdullahi dan abbas ya ce la aduqanna anfo sai na kwankwatse masa hanci وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال يا تبت دقاء الإمام الشافعي رحمه الله يا فتوى النبيتوش يتي ما شئت كان وإن لم أشع وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العباد على ما علم تففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذل وهذا أعنت وها وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم فقير ومنهم غني وكل بأعماله مرتهن haka imam shafi'i yayi waɗannan baitocin yace ma shi'ita kana abinda kaga dama ya Allah shi yake faruwa wa illam asha ko da ni ban ga dama ba wa ma shi'tu abinda na ga dama in lam tasha in kai baka ga dama ba lam yakun baya faruwa ya Allah khalaqatal ibada ya Allah ka halicci bayi alama alimta bisa ga abinda ka sani na iliminka fafil ilmi a cikin wannan ilimin ne yajril fatawal musin saurayi da kuma dattijo mai shekaru suke suke gudana a cikin wannan ilimin naka na lauhil wanda ka rubuta a lauhil mahfuz ala zamananta ya Allah kai ne kai ni'ima da baiwa akan wannan wa hadha khazalt ala zamananta kai ne kai ni'ima da kyauta akan wannan wa hadha khazalt wannan kuma ya Allah kai ka tabar da shi wa hadha a anta wannan kai ka taimake shi wa zalamtu in wancan kuma kai ne baka taimake shi ba fa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id ya Allah duk cikin ganin damar ka sai ka sa cikin halittun naka akwai wanda yake shaƙiyi akwai kuma sa'idi ma'ana akwai ɗan aljanna a cikinsu kuma akwai ɗan wuta wa minhum qabihum wa minhum hasan akwai mummuna a cikinsu akwai kuma kyakkyawa wa minhum faqirun wa minhum gani a cikinsu akwai talaka a cikinsu akwai mawadaci wa kullun bi a'malihi murtahan kowanne yana jingine ne da aikinsa ونص الناظم رحمه الله تعالى على أن الله تعالى قد جعل السعادة لأهل الإيمان الإمام القهطاني يا نصا تا الله يمس رحمة أكن شوى الله تبارك وتعالى يا سنيا سعادة لأهل الإيمان يا سنيا أرزق إن دنيا دلاهرة جماس إيماني ومنزلتهم الجنة sannan masaukinsu shine aljanna wa shaqawata li ahli al-kufr Allah ya sa tsiya da taɓewa da talauci na duniya da lahira li ahalil kufri ga ma'abota kafirci wa manzilatahumun nar masaukinsu shine wuta yushiru nadhimu huna anan al-imam al-qahtani yana yin ishara ne ila ilmi zuwa ga ilimi ay ilmin lahil kamil zuwa ga ilimin Allah cikakke Allah ya san ahlus sa'ada Allah ya san ahlus shaqawa wa hiya al-martabatul ula wannan shine mataki na farko min maratibil qadar na matakan kaddara Allah ce asharna ilaiha wanda muka yi ishara da nuni zuwa gare su fallahu alimun Allah masani ne bi anna hadha shaqiyun akan cewa wana shaqi ne wa hadha sa'idun wana kuma sa'idi ne Allah ya sani Allah maɗaukakin sarki yana cike da sanin wane ɗan aljanna ne wane ɗan wuta ne ƙabala an ya kalukan samawati wal ard tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya san in ya halicci wane ɗan wuta ne in ya halicci wane ɗan aljanna ne wa ƙaddara linnari ahalan Allah ya ƙaddara wa waɗanda suke ma'abota wuta walil jannati ahala Allah kuma ya tanadar wa aljanna ahalinta ita ma wa alima ma hum amiluna Allah ya san abin da kowa zai aikata Allah ya san abin da kowa zai aikata ni ne ban sani ban ka aikata in ce ba kai tsamban tsammaci albasa ba ta yi halin ruwa ba an gane ko ana ganin kamar ka fito daga gidan kirki sai kuma aka ka shuka tsiya a shi Allah ta'ala tun kan a halicci sammai da ƙasa da shekara 700 ya san tsiya za ka yi fayajibul imanu bi zalika wajibi ne yin imani da haka wat taslimu lahu da miƙa wuya gare shi wal iz'anu lahu da kuma biyayya ga Allah qala ta'ala man yasha illahu yudlil wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda duk Allah ta'ala ya ga dama sai ya batar da shi wanda Allah ya ga dama kuma sai ya dora shi akan tafarki madaidaici wa huma wa manzilatahuma diddani ƙarashin baitin yake cewa huma da shi as-sa'id da kuma ash-shaqi sune wahuma ahlus sa'ada da ahlus shaqawa wa manzilatahuma da masaukin kowane ɗaya daga cikin su diddani kishiyoyin juna ne wancan sa'idi ne masaukin sa aljanna wannan shaqiyi ne masaukin sa wuta da haka kishiyoyin juna ne ai ash-shaqawatu was-sa'ada da tabewa da arziki na lahira manzilatahuma wato matsayinsu ai aljannatu wannar aljanna da wuta da kuma shaqawa wa sa'ada fas-sa'adatu diddu shaqawa wal jannatu diddu nar shine ma'ana wa man wa huma wa manzilatahuma diddani walidhalika akhbara annahuma diddani da haka al-imam al-qahtani yake bada labarin cewa da as-sa'ada da ash-shaqawa da aljannatu da annar diddani kishiyoyin juna ne waddiddani la yajtami'ani kishiyoyin juna kuma ba su haduwa da juna fa idan labudda min al-iman bi zalik in ku haka ne babu makawa sai an yi imani da haka an yi imani da kaddara da matakanta wa anna Allah kataba shaqawata was-sa'adata ala jami'il bashar Allah ya riga ya rubuta tabewa da azurcewa akan dukkan yan adam wa alima ma hum amilun ya san abin da kowa zai aikata ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama kama jaa zalika fil nusus sahiha as-sariha kaman yanda hakan ya zo cikin nassosi ingantattu wayanda suke bayyanannu wa idza balaga arba'ata ashhurin idan bawa ya kai wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa ursila ilaihi malakun akan aiko masa da mala'ika fakataba arba'ata ashiya sai ya rubuta masa abubuwa guda hudu rizquhu wa ajaluhu wa shaqiyun aw sa'idun Allah ta'ala zai sa wannan mala'ikan ya rubuta arzikinsa ba wai lokacin za aka san arzikin ba tun kan a halicce shi arzikin yana can alawil mahfuz Allah ya san arzikin kuma ya rubuce shi alawil mahfuz da aka umarni kawai za a gayawa wannan mala'ika almuwakkalu birrahim wanda aka wakilta shi kula da mahaifa kawai Allah zai sanar da shi cewa abinda Allah ya sani kuma ya rubuta shi a lauhil mafus wane zai yi arziki daga nan arzikinsa har sai ya kai guri kaza zai yi suna arziki zai yi ilimi zai yi ƴaƴa zai yi kaza dukkan abin da ya shafi arziki gaba ɗaya za a rubuta arzikin mutum wani za a rubuta gaba ɗaya arzikin yaya ɗa ɗaya zai haifa tak a duniya daga shi sai gaba ƙari ba sai ya wahal da kansa wajen fulanin ba wani kuma dozin aka sai zai haifa ya yi ta fulanin kuma ciki ya bullo ya si ta fada da matar fada yake da kaddara ne an rubuta dozin shi kuma yana ta fada ya ce tu sun ishe shi to ta bahaushe mutuwa za a fasa ko hisabi ga kaddara Allah sha biyu ne ina fata an gane yawa da haka kuma kowanne da arzikinsa shi ba kanka ɗauka za su zo su zama maka su zama maka liability in kowa da arzikinsa yake zuwa ba wanda ke cin na wani kowa da arzikinsa a lauhil mafuz in goma Allah ya baka da arzikinsu wa ajaluhu da ajalinsa kowa an rubuta wa'adinsa ga lokacin da zai kare wa shaqiyun shin wannan mutum in ya zo duniyan nan ya ƙara rayuwarsa ya koma lahira aljanna za shi ko wuta Allah ya riga ya ga wannan mala'ikan ka rubuta wani shaqiyun ne aw sa'idun an ce kuma rubuta wani shi kuma sa'id ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Badi'il Khalq hadithi mai lamba ta 3,332 imam muslim hadithi na 2,644 hadithin abdullahi bin mas'ud anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman haƙiƙa ɗayan ku ana tattare shi tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 thumma yakunu alaqatan wato nutfa kwana 40 yana dugon mani thumma yakunu alaqa daga nan sai ya rikide ya zama gudan jini mithla zalika kamar kimanin kwana arba'in thumma yakunu mudga sai kuma wannan gudan jinin sai ya sake komawa kuma ya zama tsoka min da mithlu zalika shi ma kamar kwana arba'in din thumma yab'athu Allahu ilaihi malakan sai Allah ya aiko wannan jaririn da mala'ika wa yu'maru bi arba'i kalimatin ana umartar mala'ikan da ya rubuta wasu kalmomi guda hudu game da wannan jaririn da ke cikin cikin mahaifiyarsa ma bai riga ya fito ba wannan jaririyar da ke cikin cikin mahaifiyarta tun kan ta zo duniya Allah ta'ala tun tana kwana 120 tun yana kwana 120 an rubuta arzikinsa an rubuta ajalinsa an rubuta shin shi dan aljanna ne ko dan wuta ne to tashin hankali da jidali na menene wa yumaru bi arba'i kalimat yuqalu lahu za a ce wa mala'ikan oktub amala rubuta aikin da zai a duniya wa rizqa rubuta arzikinsa wa ajala rubuta ajalinsa wa shaqiyyun aw sa'idun ta yuktabu hadhihi alkalimat alarba' dhalika almalak wannan mala'ika zai rubuta waɗannan kalmomin guda hudu wa hiya maktubatun fil azal karka dauka lokacin aka rubuta ta tun fil azal an riga an rubuta wannan fil qadar al'am a cikin kaddara ta kowa da kowa sai dai shi in tasa ta zo sai a dinga waro tasa kaddara ana aiko masa da ita gwargwadon yadda Allah ya ga dama walakin hadhihi kitabatun sai dai wannan rubutun da aka ce mala'ika yayi ma'khuzun ma'khuzatun min alkitabi sabiqa wato shi kuma ana dauko shi ne daga wancan littafin da ya gabata lauhil mahfuz فما من نفس منفوسة إلا قد علم الله أجلها وسعادتها أو شقاوتها ورزقها باب wani rai mai numfashi face Allah ya san ajalinsa ya san arzikinsa ya san taɓewarsa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta wa rizqaha kuma Allah ta'ala ya san arzikinsa binda ba karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah